نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon sai ka dar sake haɗuwar mu a wannan dare na lahadi ko wanda ya yake daidai da 16 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 15 ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin bakin sabon kwalta a wannan gari na ningi karamar hukumar ningi a gocin najeriya za mu tashi aya ta biyar a cikin suratul muminun muna da 'yan tambayoyi kafin nan
wannan ya ce assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce shin zan iya karanta alkur'ani da harufan boko
a gaskiya ba za ka iya ba shi ne translation kenan ko na
malamai kullum suna magana ba wani yare a duniya da zai iya daukar rubutun alkur'ani sai dai kawai ta kare kusantowa amma inda har za ka iya karanta na larabci shine mafi daidai gaskiya yawwa wasu ma suna ganin kuskure ne shi wannan din da ake yi ba daidai ba ne sai dai kawai a kalli larura ko waɗanda farkon musulunci ne ba za su iya karanta shi da wancan din ba
wannan ya ce assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya malam ni ce mijina ya sake ni ko ta ce kenan na tana al'ada to ya matsayin shikan yake ya yi saki na bidiyar a makinsa saboda abin da ya sa kaga hadisin sai na umar da dan shi abdullahi da kuma abin da ya faru lokacin da sai abdullahi da umar allah ya kara masa yadda ya saki matan shi ma'ana ba a cikin tsarki ba abin nufi ya sake ta bayan ta yi tsarki kuma ya kusance ta shi ne sai na umar allah ta hamsa da ke faɗa wa manzan allah ga abin da abdullahi ya yi sai manzan allah ya ce murhu falewa jiya ka umarce shi ya mai da ita hata ta tuhur hata ta hidu sun mata tuhur ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ذا لا يجد عمر بن الخطاب الله تعالى مسيدا كفلا من شيء ميد إتا حتى يجني سنة تيزغركي سنة إن يا غدا ما يركيتا إن يا غدا ما كما يسكيتا malamai suke cewa inda ya ce ka umarce shi ya mai da ita suka ce inda sakin bai yiwu ba ba za a ce mai da ita ba an gane ko amma da ce murhu ka umarce shi baliraji a ya komar da ita kaga ta sau kenan ko sai dai ya saki ne na bid'a wanda ba a san shi amma ta sau na wannan yana tambaya akan bambancin shaidar zur da kuma munafurci sannan me yinsa yana shiga aljanna kuwa duk ɗaliban da na'ibi ne duk ɗaliban ne da na'ibi ne shaidar zur da munafurci an gane ko me yake kawo shi ai munafurci shi yake shaidar zur da an gane ko me ya shaida zuwa ka ji ka ce ka ji a halin baka ji ba ka gani ka ce ka ce ka ce ka gani a halin baka gani ba ko ƙarya kenan ina fata an gane saboda haka munafincin kuma shi ma ai dan wanda ne shi ne koye gaskiya koye hakika ka bayyana abin da yake wani abu a bakin ka bi mana duk lokacin da aka samu bambanci tsakanin zuciya da baki to wannan shine munafinci an gane kenan ana bukata a samu tsabaka da abin da yake zuciya da abin da yake baki amma duk lokacin da zaka wayi gari kake faɗa wa mutum ma'ana wani abu daban sabanin abin da yake zuciya ka wani shine munafinci so da haka da munafinci da gulma duk kusan ma'ana tafiya su daya aiki ne na munafiki aiki ne kuma na gulmashi Allah ka sauke
wannan kuma ya ce mutum ne ya yi noman rani zai ba da zaka a sosai ko za ka ba da zakka gashi kuwa har ma shari'a ta ce ma sakatu sama zalmu ushurkum wa ma sakatu sama ushurkum wa ma saqa wa ma wa ma saqat bi bi bi bi bi bi bi bil yad aw bi ma shaba zalika rubu ushur abinda amfanin da ruwan sama ne ya sauka ya shaye da shi ya amfani to wannan za a ba da usuri kenan ko dai bisa goma wanda kuma a'a da bayi lambu ne janareto ne ake sa masa mai ya janyo ruwan ya zuba cikin wannan rami ya je ya shayar da amfanin ko kuma a ɗebowa kake yi da abin ɗebowa ka zuba wannan shi kuma rubuce na usuri bi ma'ana idan an ɗauki ɗaya bisa uku sai a raba shi gida ɗaya bisa goma sai a raba shi gida hudu sai a ba da kashi ɗaya an gane ko shi kuma wancan sai a raba shi gida goma sai a bada kashi daya wato kaga dai shari'a yadda ke bin tausayi kaga wancan da yake kayi da wahalar ka wala inji ka saya kuma ga matsalar mai da sauransu aka ce ga abin da zaka bada wannan kuma da Allah ne ya shayar da ita shi kuma aka ce ga abin da zaka bada kaga adalci na islama kenan ko to Allah ya sa mu dace zaka bada zakka mala insha Allah ita kuma wannan ta yi aure ne da mijin da ya sake ta ya sake ta saki uku sai dai wani auren ko mijin bai sake ta ba ko za ta koma gida to yanzu wannan wa yake bada shaida tukunna ya za a san haka ka zo da kankan ba to in dai ba ita ce ta faɗa haka ba kai kana daga gefe ya za ka san haka ya za a ta yi aure kuma a ce mijin bai kusance ta ba a wannan abin da ake dan ƙwaya ƙwaya na najeriya nan ni ban ni ban gamsu ba amma idan ita ce da kanta ta yi wannan labarin domin yadda amma in ba ita ba ce ba kai ya aka yi ka sani faɗa maka ta yi ko faɗa miki ta yi a wannan kankan ba ce ɗaya kenan sannan abu na biyu ya sani ko ta sani ko ku sani ko da kin yi auren in dai bai sadu da ke ba cikakkiyar saduwa ya sake ki to biki halatta ga mijin baya ba an gane tun daga hadisi nan wanda wata ta zo gurin manzon Allah ta kawo ƙarar mijinta cewa ga yanayin yadda mijinta yake ko manzan Allah sai ya fahimci dai kawai so take ta yi kome gidan mijinta na baya sai manzan Allah ce hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailatuki ya ce ki gane dai ba za ki taɓa halatta ki koma gidan mijinki na baya ba wannan mijin da kika aura sai ya ɗanɗani zumar ki kema kin ɗanɗani tashi to shi ne idan an yi saki yake halatta ki koma gidan mijinki na baya amma in dai ba sex to ko shekara dawa za ku yi ba za ki koma gidan mijin baya ba ko da ya sake ki kin sakun amma dai ba zai halatta miki koma gidan mijin baya ba a gane abin da kyau zai iya kasancewa din ba ta sa'ad da shi ba wani uzuri ya shiga wani laruri ma'ana ya gindaya ina fata an gane kamar yadda na ji Sheikh Abdulrahman Abdurrazak ya haifan ku wai wai wai wai an rubuto mai tambaya wai mutum ne wai ya aure mace dab da azumin nan saboda haka amma sai ya ce mata da Allah wai ta yi hakuri sai bayan azumi tukunna wai zai kula ta ita kuma ta damu ta matsu to da Allah ka gwanda ba shigantaka bace ba in ka san sai bayan azumin zaka kusance ta to a bari sai bayan azumin a daura auren mana to in dai ba irin wannan na fatawa malam abdulrazak din bane fito in irin shi ne to kaga ta saku amma ba zai halatta ta koma mijin baya ba har sai ta yi wani auren an take ta tukuna an gane ku ko kuma irin haɗin bakin nan da ake yi sun je sun ta yin shirme har saki uku ya cika shi kuma daga baya kuma Allah ya jarabe su da son juna sai a je a samo sojan haya za ka ga shi zai ba shi sadakin ma ba haka bane ba zai ka nemi wancan da Allah amma in ka neme ta sati ɗaya ko ta ɗaya da Allah ka sake ta to kaga wannan ma bai ba tunda hadin baki ne ko kin koma gidan wancan mijin bai ba ana son ki fita ki zawarci na Allah da Annabi kuma ki aure na Allah da Annabi to idan Allah ya kawo mutuwar auren to yanzu in kin in kin gama idda zaki iya koma gidan mijin baya amma in dai biki haka ba duk wani yan burin burin da za a yi to ku sani cewa akwai matsala kuma dukkaninku kuna zama ne ma'ana ba na aure ba kuna wani abu ne daban an gane so saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu daina yin gaggawa shi yasa kun ga a harkar idda Allah ya ce ku ji tsoron Allah kar ku boye abin da yake cikin mahaifanku da menene wannan saboda kar a ku da da wani da ko wani ruwa da wani ruwa an gane so saboda haka yanzu dai almuhimmi ki gane cewa ba mu da garantin bai kusance ki ba kuma in ma bai kusance ki ba dai mun ji saki yayu amma dai har yanzu dai ba za ki koma gidan mijinki na baya ba sai kin yi auren gaskiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون
Na'am, in mun kalli ayoyin jiya yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana kaɗan daga cikin halin wa'yancan masu ƙoƙarin su koma baya don su lashe amansu. Dama kullum ana faɗa mana, a nan gidan duniya ne kake da damar in kai kuskure ka gyara. Shi yasa kullum malamai suke ta mana wa'azi, ƙur'ani yake ta mana wa'azi, hadisan manzo Allah suke ta mana wa'azi. cewa a wannan dama da Allah ya bamu ba karamar ni'ima ba ce yanzu suna nan sun mutu suna ci da ɗan yatsu ina ma ina ma to kai tunda Allah bai sa ka kai cizon ɗan yatsa ba me ya kamata kai to kullum sai ta faɗa maka magana ba ka ji ka kalli magana ibn ala je da muka karanta ya ce kowa ya ɗauki kan shi a matsayin wanda ya zo mutuwa ya nemi Allah ya ƙara masa wa'adi Allah ya ƙara masa to kowa yake kaddarawa kai ɗin ne hakan Allah ya ƙara maka a zaman ƙarin kake yanzu to kaga in kana hararo haka wannan zai sa kullum ka yawaita aikin alkhairi da kuma karanta aikin banza haka ne saboda mutuwan nan fa ba a san tana ina ba kuma dole ne sai an yi ta ko ka shirya ko baka shirya ba tana baka notice ne ta wani irin magana nan ta yara ko wai dan tsoho kyamus kyamus dan tsoho ga mutuwa nan wai sai ce ku faɗa mata ban shirya ba wai sai na ci tuwo na ƙoshi sai na ga haugala na min meke za ta jira shin hakan ne a ina ba ta jira ba ta kwankwasa kofa to ashe kenan kaga tunda muka san haka ne to kowa sai ya kaddara kanshi cewa ya nemi Allah ya ƙara masa din ne ya ƙara mishi to kaga kenan sai mu dage da me kenan ibada shi yasa kullun duk wani lokaci in yazo season na ibada yazo to kake kaddara kanka cewa wannan season ne na karshe a gurinka ba lalle mai maitu ba to kaga sai kai me kenan sai ka dage tukuru in ma ya zama shine last to alhamdulillah kai dai khitamuhu misk in kuma ya zama an samu ƙari to ƙarin dama aka baka dan ka ƙara aikin alkhairi ka karanta aikin sharri ka ƙara aikin alkhairi to shine wannan duk wannan labaran da ake karanta mana wai yana ta la'alli a'malu salihan fi ma taraktu wai Allah ka maida ni zan yi aiki nagari akan abin da ya rage min na baya Allah ce bal ka rabu da shi kalla innaha kalimatun qailuha kalma ce kawai yake faɗata bayan gashamakin kabari a gaban shi tunda ka kai wannan yanayin kuma ai ba maganar ruju'i ba magana komai bakin alkalami ya bushe a nan gidan duniya ne idan kai kwaba in aka maka nasiha aka maka wa'azi sai ka gyara ka gyara kai aiki na kwarai sama da wanda kai na baya shi yasa Allah ya ce to ana yi busa a kaho fala an saba bainahum shikenan magana ta kare duk wata dangantaka ta yanki wala ya tasa'alun ba mai tambayar dan uwansa shine Allah ya ce wala yasalu hamimun hamima aboki dan uwa baya tambaya gashi bai na kallon shi gashi yana kallon sa niki niki da kayan zunubai amma kwaya ɗaya ba zai iya rage mishi ba an gane ko ka je ka samu matarka kai mata magiya ta taimaka maka da lada ɗaya shi kake son ka cika ka haye ta hana ka ka je gurin babanka ka je gurin ɗanka ɗaya zo gurin uwarsa kowa shi yasa Allah ya ce yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi nan da bala'i ya kai bala'i da zai guje wa uba uba zai guje wa da uwa ta guje wa dan ta da ya guje wa mana uwarsa kaga musiba ko ai ta kai musiba ko to kada mutum ya samu kanshi a wannan rana ya tsamanin wani zai iya amfani da kai ba wanda ya isa wallahi amfani da kai Allah kamar gam da katar to shine Allah yake cewa duk wanda aka waye gari ma'aunansa na alkhairi suka yi nauyi to fa ummuhu ne wannan meye ne dan aljanna ne an gane ko daman za a ba shi littafinsa ta hannunsa na dama yana ce ya kula ha ummu qara'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya amma wa amma man kafat mawazinuhu wanda ma'aunan suka yi ma'ana shafa shafa ba nauyi to wannan kuma ka san matsayinsa Allah ka kiyashe mu to shine Allah yake cewa tunda sun samu kansu a wannan yanayi har suna amai da su sai Allah ya ce alam takun ayati tutla alaikum wai ba ku bane tun a gidan duniyan ake karanta muku ayoyi na na aiko annabi na na aiko manzo da qur'ani sai ku ce manzon ma'ana mahaukaci ne ku ce qur'anin tatsuniya ce ba ku bane ba kun manta ne fa kuntum biha tukadzibun kuke kareta waɗannan ayoyi na qalu da kansu za su rabbana ghalabat alaina shidwatuna an gane ko ya ubangiji ai shegantakan mu ce ko kuma ma'ana musiba ko kuma rashin rabo ne ya rinjaye mu an gane ku taɓewa ce ta tabbata a kanmu wa kunna qauman dallin mun kasance mutane batattu rabbana ya ubangiji mu akhrijna minha fidda mu daga ciki ayya bakin alƙalami ya bushe ayi waya fidda mu daga ciki fa in udna fa inna zalimun in ka fidda mu daga wannan hali to in har muka sake komawa irin wannan ɗabi'a mun zama azzalimai zai yi ne ku ta abin da Allah ya ce qala sa'u fiha Allah ya ce ku zauna an gane ku wannan kalma iksa kalma ce ta korar kare an gane ku za ku ita na wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wata mace ta kawo ɗanta gurin manzan Allah alamun aljanun sun taba ki ko me manzan Allah ya ce wannan wannan wannan mara lafiya ai bayan sa ya buga ya ce iksa ya adu wallah ku tuna hadisin ai kamar zala ya bugi bayan wannan yaron ya ce iksa ya adu wallah fita ya makiyin Allah sai gashi ya fita a matsayin menene dan kuikuyo ina fata an fahimci abin da kyawu to wannan kalma ce da ake faɗa wa kare in ana son kolarsa shine Allah ya ce qalaqsa'u fiha ku fice an gane ko bi ma'ana ko ku dai ku zauna bi ma'ana ku zauna a ciki ba fita ba motsi wala tukallimun kar ku sake magana daga yau wasu malamai suka ce tun daga nan shikenan magana ta kare akwai ahwal a ran alkiyama za mu gani insha Allah Allah ce innahu kana fariqun min ibadi to ina zuwa to kalsaka يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
abinda nake so in faɗa mana shine ku kalli wata ƙa'ida ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah bai taba azabtar da mutum Allah da kansa yake cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba wata al'umma da za mu gana mata azaba haka kawai sai fa idan mun aiko annabinmu sun karyata shi dan Allah wannan ba adalci bane ba adalci ne na ubangiji baka kama mutum da laifi matukar baka faɗa masa laifi bane ba dabi'ar Allah kenan haka Allah yake bayan sa duk wanda ka duk al'ummar da kaga an hallaka adawa samudawa mutanen annabi lutu mutanen annabi shu'aibu da fir'auna da mutanensa me ya faru dukkanin su muna da labarai Allah ya aiko annabawan suka kareta annabawan sannan me Allah ya musu menene ya kama su shi yasa ne tabbata a hadisi kamar yadda na faɗa mana kwanakin baya idan an zo an ba ɗan adam littafinsa kundin ayyukansa zai karanta da kanshi tun daga balagarsa har zuwa mutuwar shi Allah sai ya tambaye shi ba tare da ma'ana tafinta ba Allah zai tambaye shi ba tare da ma'ana wakilcin kowa ba hal zalamaka katabati ya kai wannan bawa nawa bayan ka gama karanta littafin ayyukan naka sai Allah ya tambaye ka cewa shin to ko sakatarorinka da muka sa maka a gidan duniya sun zalunce ka bayan an baka littafin kenan ka karanta komai nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza duk ka gama sai Allah ya ce to kana da hanzari shin ma'ana marubuta na ka- akwai tunanin sun zalunce ka akwai inda ya kamata a ba su rubuta maka lada goma suka rubuta tara da rabi ko kuma akwai inda ya kamata su rubuta zunubi goma suka sa ma'ana goma da rabi kai da kanka za ka ci a'a ba abin da aka mun daidai ne abin da aka yi daidai da ni ne akwai zalunci a nan gudu shi ya sa can a cikin suratul mulk ko da ke za mu zo afwan ba ku bane ba a cikin suratul mulk Allah zai tambaye su mata hanyar mala'iku za su tambayi ‘yan wuta ma salaka kun fi saƙar ya ku nan al'umma me ya shigar da ku cikin wannan wuta ta saƙara mala'iku za su tambayi ‘yan gina kenan ‘yan wuta sai su ce ƙalu lam na minal musallin wa lam na ku nud'imul miskin wa kunna na kudu ma alkhairi kaga sun tabbatar da laifinsu ne kenan ba a zalunce su ba kenan Allah ya ƙara fitowa fili cewa Allah ba azzalimin bawa bane ba ba azzalimi bane ba kamar yadda ya haramta zalunci a karan kanshi to ya haramta zalunci kuma a tsakanin bayi shi yasa ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu idan Allah mahalicin kowa da komai mamallakin kowa da komai ya haramta wa kansa zaluncin bayinsa to ina kuma bawa ya zalunci bawa dan uwan shi to shine nan gurin Allah zai ce zai zai musu istiqra alam takun ayati tutla alaikum ba an zo ana karanta muku ayoyi na ba fa kuntum biha tukadzib qalu ka gani yanzu abin da za su faɗa kamar irin wancan ne da Allah ya da aljannu malaku su ce musu mana me ya saka da ku sakara lam nakum minal musallina ai ba ma mun kasance mana ba ma sallah ba ma kaza kuma duk wani laifi muna ciki shi yasa malamai suka ce al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a ashe kafirai in an tashi kama su a gidan lahira sai a har sai an kama su da laifin ba sa sallah sai an kama su da laifin ba sa fidda zakka sai an kama su da laifin suna zina suna kada kada suna shan giya kenan ba laifin kafirci kadai Allah zai kama su da shi ba an gane da kyau ko to shine nan ma za su yi rabbana ghalabat alaina shiqwatuna an gane ko ma'ana shakiyancin mu ko kuma na ma'ana ya tabbata akan mu matsitsiya tsiyar mu ta tattalin jaye mu an gane ko ko kuma taɗewar mu ce ta tabbata akan mu ya Allah kaga sun tabbata kenan su ma hakan ya dace da su to wannan yake nuna maka cewa ba Allah baya zalunta kowa shi yasa duk wanda ya kuskure ya zalunci dan uwansa ya shiga uku shi Allah ghafurur rahim ne azizun ne mabuwayi ne akan komai to shi duk abin da ka masa shi bai san adabtar da kai bai san kuma sa ka mutu sai in kai ka janyo wutar da kanka to shi yasa ya ce ko da zunubin ka ya cika duniyan nan in dai ka nemi tuba ta hanya mai kyawu Allah ya ga dama ya fi maka amma idan haƙƙin bawa ne to ka tabbatar wallahi ko fitika ce wallahi ba zai yafe maka ba sai ka biya shi shi yasa ma karka yadda ka je wa Allah kai ma baka da haƙƙi akan musu shi yasa manzo Allah a wani hadisi yake cewa siffar yan aljanna sokaye ne ba su da wayo in kaga mutum ya fiye wayo wicked wannan alamun yan wuta ne shi dan aljanna ba shi da wayo da an malatsa masa sai da an cuce a rada sai ya yadda kai kai dai wani soko to kyale shi kyale shi ga me me me abin me abin amma ga mutum a inna shi ai in dai an taba shi ko daga jami'an yan sanda jami'an tsaro sai ya bi haƙin shi to kai aka raba kallahu idan kai haka me zaka bari gobe kuma a kiyama din ai gwara kai ma ka daga kafa saboda kwatunan su a baka shi yasa wani yake ba mu labari yana da wani yaro irin yana dauka ana dauka kaya a gurin shi a gurin ogan to in sati yayi sai ya zagayo sai ya ce aje a ne aje wani da wani ka karɓo mana kuɗinmu yau ne alƙawarinmu wani da wani ka karɓo mana kuɗinmu sai to ai naje gurin wani naje gurin wani nan ma bai bada ba har ya tashi zai buga baro sai ce kai zauna har ka je kiyama ma kai ma a tace ka karasa za ka tasa kun gane me yake nufi sai ce zauna kyale shi in ya kawo dan kan shi ya ce kar mu je kiyama kai ma a tace ka karasa wa za ka tasa ya ce gwara an tashe ni ma an tashe su abdu ai gaskiya ne saboda haka wani abin ma in an ci zalinka kar a baka a duniyar ma wallahi gwara ma ka bari biyan lahira ya bi to ai can ne kake da bukata nan ko kana nan a nan kuma za ka iya mai da wannan abin ɗari bisa ɗari in kuɗi ne aka zalinta ko dukiya aka salwantar maka Allah ya ga dama ya linka maka linkin ba linkin ba haka bane ba in kuma wani lokacin ka aka cinye baka ibada ba kaga dama yanzu ka ci dan yatsa ka dawo da ibada ka sabuwa ba haka bane ba to amma in an je lahira kowa ta kanshi yake a wannan yanayin sallar za a dauko da azumin sa da tilawar ta alqur'ani a baka ashe kai yake ba baka sani ba to Allah ka kiyashe mu to shi yasa magana cewa duk waɗannan su ne ɗabi'a ta mutum kwarai Allah mana game da katar to sake karanta mana innahu kana fariqun min ibadi إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
to Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana ai daga cikin ayyukan ku na banza akwai wani bangare daga cikin bayin mu inji Allah man da suka imani da mu yaquluna rabbana suna cewa ya ubangijin mu amanna Allah min imani da kai da annabinka faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka jikan mu wa anta khairur rahimina kai ne mafi alkhairin masu jin kai fattakastumuhum sukriyan sai kuka rike su a matsayin iskilanci kuna musu iskilanci bi ma'ana dai yana nufin cewa musulmai kenan ko bi ma'ana ko dai sukriyan ko sukuriyan hatta an saukum zikiri wannan istihza'in da wulakancin da kuke musu har ya mantar da ku dokokina da ayoyina wa kuntum minhum tadhakun kun zo kuna musu dariya to Allah sai ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru to ni ubangiji na saka musu a yau sakamakon juriya da haƙurin da suka yi na isgilancin ku annahum humul fa'iduna cewa su ne masu babbar rabo su ne marabauta baki daya shi yasa Allah yake faɗa mana can gurin dan alkiyama zai dan aljanna zai rama isgilanci da suhuriya da 'yan duniya da kafirai suke masa a nan gidan duniya an gane ko suna alal ara'iki yanzurun suna kan gadajensu suna kallon yan wuta suna musu dariya cewa to mu da kuke cewa wahalallu masu aikin banza cewa muna bin addinin banza annabin ƙarya ne to yanzu gashi an gane waye makarecin waye mai gaskiya an gane ko waye da gaske yake waye yake bin tafarkin daidai waye yake bin tafarkin ƙarya Allah sauke to shine Allah ta hal su yubal kufaru ma kanu yafalun an gane ku yanzu dan Allah an saka wa kafirai abinda suke na ayyukansu an saka musu kenan da Allah ya ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna wannan yana nuna maka cewa wannan fariq din ma'ana mu'minin fariqi ne bimana bangare ne na mu'minai wancan farko bangare ne na kafirai wannan kuma bangare ne na mu'minai sai Allah yake nuna mana cewa daga cikin aikin mu'mini kullum addu'a yake yi, Allah ka gafarta mini, Allah ka ji kaina. Kenan wannan yake nuna mana cewa ba wanda za a wayi gari aikinsa na ibada iya shi ya shiga da shi aljanna, sai dai rahamar Allah da kuma jinkan Allah. An gane ko shi ne lokacin da manzan Allah ya faɗi haka, sahabai suka ce hatta an ta ya Rasulallah, tunda manzan Allah ya ce ba ma minkum ba wanda daga cikinku wanda aikinsa zai sa shigar da shi aljanna suka ce haka ya rasulullah ya ce har ni illa an yi tagammada ni Allah bi rahmatihi ni ma sai dai Allah ya lalibin da rahamarsa to shi yasa jin kan Allah da rahamar Allah ga bayi kullum bawa yana bukatar haka to shi yasa mu'minan ne amma kullum addu'a suke faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana Allah ka jikan mu wa anta khairur rahimina kai ne mafi alkhairin masu jin kan bayi Allah ya ce to wannan addu'a da suke yi da bautar Allah da suke yi fattakastumuhum sukriyan sai kuka ɗauke su ma'ana kuna musu isgilanci ko dai sukiriyan ko sukuriyan an gane ko sukiriyan kuna musu isgilanci na magana sukuriyan kuna musu isgilanci ma'ana na aiki kenan kaga kowanne dai suna aikata wa mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala ce kuna ci gaba da wulakanta su da musu isgilanci hatta an saukum zikiri wannan ya mantar da ku ma abinda nake gargadin ku wannan ya mantar da ku ambato na wa kuntum minhum tadhakun kuna musu dariya ka duba ka gani irin bakar wahalar da sahabban manzan Allah suka sha irin isgilancin da suka tinkara a gurin menene ƙuraishawa da yahudawa ka kalli irin musiba irin ta su sumayya awwalu awwal awwalu shahidatun ula shahida min shuhada'il islam ita ce wata fara samun shahada a duk duniyar musulunci baki ɗaya sumayya ku kalli ma'ana ammaru dan yasir ku kalli yasir din baki daya an gane ko ku kalli bilalu irin bakan wahala da suka sha dukkanin su ba irin abin da basu sha ba to in Allah ya kaddara aljanna ta tsaya wayannan sahabban manzo Allah sai sun rama wadancan shi yasa wasu malamai suka ce ma aya ta sauka kan bilalu ne da ammaru da khabbabu da suhaibu da salman al-faris cewa aya ta sauka akan su ne su ake wannan iskilancin da wulakanci an gane ko saboda ana ganin su ma'ana wahalallu yan wahala suna bin addinin wahalalle suna bin addinin wahala ba irin abin da basu gani ba to Allah sai ya saka wa'annan sahabbai da duk wanda ya ka- taka mataki irin nashi sai ka rama sai ka mulzo kafirin da ya wulakanta ka ko ya watsa maka ruwa ko ya zage ka ko ya zage addinin ka kai ma sai ka murdo shi a talabijin kana kwance a gidanka na aljanna zaka ce kogawa ne kaga halin da kake ciki ko jacob bulus kun gane ko duk zaka rama kai ma saboda Allah ba zai bar wani azzalimi bai rama zaluncinsa ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce inni jazaituhum al-yawma ni a yau na saka musu bima sabaru sakamakon hakurin su kenan kaga dole addini yana bukatar menene hakuri in dai ba za a yi hakuri ba a rayuwa to ana cikin wahala shi yasa to kullum malamai suke cewa dole kai hakuri da hakurin masa'ibu kai hakuri kuma da irin cutarwa da dan uwanka musulmi zai maka kai hakuri kuma da do- da bin Allah shi kansa bin Allah hakuri ne to ire-iren waɗannan hakurin dole musulmi yana bukatar su saboda kana ganin wani yana saban Allah kai ma zaka iya yi amma ka ki kana gani wani yana sata kai ma kana da dama yi amma ka haƙura ka ƙi wannan zafin juriyar to Allah zai saka maka shi yasa aka ce mana asabru diya an gane ko haƙuri mana haske ne amma mai zafi an gane ko sai ka ji wani kullu a zuciyarka kirjinka amma sai ka jure wani ya ci mutuncinka ko ya wulakanta ka ko ya muzanta ka kana da damar ɗaukar fansa amma sai ka haɗi wannan zafin ka danne shi to da izinin Allah abinda Allah zai baka yafi akan karama ai kun ga da kanshi Allah ya shar'anta mana ramuwa fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi amma sai Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin Allah ya ce in amma karama amma inda zaka yi hakuri fa da yafi alkhairi shi yasa can Allah yake cewa duk wanda musiba ta same su za su ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul mutaduna kenan kaga duk wannan me yake zai baka wannan matsaya hakuri kuma Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to Allah ka bamu hakuri kuma ka bamu juriya sai Allah ya ce waɗannan su ne mana alfa'izuna marabauta sai rabauta da gidan aljanna sakamakon menene hakuri da kuma juriya Allah ka bamu na'am قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
Na'am Allah sai ya tambaye su kam labistum fil ardi adada sinin shekaru nawa kuka yi ne a duniyar baki daya kun jima ne qalu sai su ya ubangiji labisna yawman aw ba'd yawm kawai ma'ana yi ne dai kwana dai muka yi ko ma yi rabin yini muka yi baki daya ba mu jima ba ya Allah duk fa iskancin da suka yi da cin mutuncin addini da masu addinin da addinin kanshi wai duk sun manta sun kulla maka a can sun kulla maka a karamar hukuma sun kulla maka a ƙasa sun kulla maka a jiha duk sun manta duk sun manta kun yi nan kun tada sun toshe kun yi nan kun tada sun toshe kun yi nan da ka je sai a ce maka ai can ma wane ya magana ka can ma wane sai ga an haɗe maka baki kun iyayen ku sai dai ku haƙura kuma abin ta kai shi wani lokacin ma musulman ne ba haka bane ba wanda kuke kallon alƙibla ɗaya ne kuke salatin annabi shi zai maka wannan illa da cutarwa kama ba yadda ka iya an gane ko ba yadda ka iya duk wannan ya manta shi yasa hadisi ya ce ingantacce Allah ran alkiyama zai ta da ɗaya daga cikin bayan shi wanda Allah ya ba shi ni'imar jin daɗin duniya wanda ya fi kowa jin daɗin duniya saboda zarwa da ghina Allah ta shi ka taɓa jin wani daɗi a duniya ko sau ɗaya sai ce wala Allah ba taɓa ji ba a wahala ma na rayu bala'in wannan rana da firgici ya mantar da shi Allah zai ɗauko wanda ya fi kowa wahalar talaucin rayuwa ya ce ka taɓa shiga kunci a duniya ce ban taɓa baya Allah ya ga abin alkhairi ya manta wancan to kenan ashe wannan yake nuna maka duk wani jin daɗi na duniya mata'un ne qalil kuma gurur dan hikun nan ne shi yasa ce maka wal akhiratu khairun wa abqa lahira ce tafi maka alkhairi kuma ita ce wanzajjiya amma wannan ma'ana faniya ce lahani haya tana da ƙarshe wannan jin daɗin kafin ka hau wani ne a kai ko ta kada shi ko ya kada ita ko suka zubar gade to kai ma ka kaddara yanzu ko dai ta kada kai ko kai zubar gade ina mata an fahimci abin da kyawu to kenan ka gane ba wani abin da yake dawwamamme komai da ka gani tamfurari ne an gane ko kawai ɗan mata ne kalil amma waccan da ake so ka je mata ita daɗinta baya karewa to shi yasa Allah ya ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kawai kuna son ƴar waya waya ne wace ce ƴar waya waya duniya saboda ita yanzu zaka yanzu zaka zaka kwasa kamar siyasa ce ka zuba kuɗi bayan sanar da zaɓe kuma ka kwasa ba haka bane ba amma ita lahira aikin ta ma'ana yana da tsawon sakamako shi yasa duk dan waya waya ba zai iya bin Allah ba yadda ya kamata saboda shi yanzu yake so ya zuba kuma ya kwashi amma la in shi na lahira anan zaka zuba kwashewa sai an je can ba haka bane ba to me yi hakuri me yi juriya mu bi Allah mu hakura da kuncin rayuwa kar mu ɗauki kayan wani mu haƙura da ƙuncin rayuwa kar mu shiga gonar da ba tamu ba mu haƙura da ƙuncin rayuwa mu bi Allah a haka da izinin Allah mu ne a sama an gane ko amma in ka ce kai ma sai ka wataya ko da kayan mutane ko da haƙƙin mutane tabbas za ka yi kuma za ka yi suna a gari kuma za a karrama ka za a maka kuma mutuncin 'yan duniya amma fa ka sani iyakarta kuma kenan a can baka da lalaci to me amfanin badabare akwai amfanin ta babu to Allah ka kiyashe mu da badabare to shine Allah zai ce za su a labisna yawman aw ba'da yawmin mun dan zauna dan dan yini ɗaya ne ko rabin yini fasalil adin tambayi masu lissafin nan su wa kenan mala'iku wannan hafaza masu rubutun nan su za su iya kiyayewa mu muna ga kamar yini ɗaya muka ko kwana ɗaya muka amma fasalil adin ku tambayi mala'ikun nan masu lissafi mu ba mu sani ba qala sai Allah ce ma labistum bi mana ai ma labistum illa qalil eh tabbas ba ku zauna ba sai dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da kun sani din aikuwa kenan wannan yake nuna mana cewa su a haukan su da gaske suke yi cewa ba su zauna ba dai sai ne dai ko duk abin da suka yi ba tun daga balagar kakula addini yake yi kullun ina matsala addini take tankale ta kullun aikin sa kenan kullun zalunta mu'minai kullun zalunta musulmai duk ya manta amma duk wannan ayi ne ɗaya ko rabin yini za ka yi bayani an gane ko to shi ne Allah subhanahu wata'ala zai kama su da irin kamu wanda ya dace da su Allah ka manta katanga karfe da wannan ɗabi'a na أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
Nam Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abathan shin kuna tunani kuna tsammani kawai mun halice ku dan wasa ne kawai haka muka samar da ku suzuba wa annakum ilaina la turja'un kuma kuna tsammanin ba za ku koma zuwa gare mu ba kawai daga duniya sai Kaduna a a Allah ce fata'ala Allahul malikul haq Allah ya ce ya ɗaukaka Allah kenan mamallakin mulki mai gaskiya Allah shine gaskiya la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya illa huwa rabbul arshil karim sai fa shi kadai tilo ubangijin al'arshi mai girma wa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya bauta wa Allah da wani Allah daban ko ya kira Allah da wani Allah daban la burhana lahu bihi wanda ba shi da ta hujja akan yin hakan da yayi fa inna ma hisabuhu inda rabbih tabbas hisabun wanda ya bauta wa Allah da wani Allah ko wanda ya kira Allah da wani Allah hisabinsa yana gurin ubangijinsa innahu la yuflihul kafiruna kuma shi Allah a gurinsa kafiri baya rabauta kafirai ba sa rabauta Allah ya ce ka ce wa qur rabbi ghfir warham Allah ya ce ka faɗa ka faɗa ya rasulullah Allah ka ji kaina Allah ka gafarta min ka ji kaina wa anta khairur rahimina kai ne fi alkhairin masu jin kai to kenan kaga ku kalli ku tsari na Allah irin matakan da aka fi samar da dan adam da kuma girman mala'iku duk wani duk wani abin da kake gani a duniyar nan fa dan kai Allah ya yi shi da ranar da watan da taurari da duwatsu da tekuna da dabbobi da iska da haske duka fadan kai Allah yi sannan ga mala'iku guda biyu tare da kai ɗaya dama ɗaya hagu balma har da hafaza akwai kuma na gaba wanda shi kuma yana kiyaye ka wanda in wata musiba za ta ci maka zai kare su dai in ka tara ce sai ya kawace ta shafe ka to yanzu dan Allah duk wannan karamcin da Allah ya maka sai a ce bala shi kawai ya tafi haka da ka mutu an gama ba komai ba za ka tambayi kanka ba kalli dabba da ranta da komai ka sayo ko haifa maka ka ɗauko wuka mai kaifi tana son rai tana jin daɗin ranta ka yanka jini na fita tana horror a gabanka kana kallo duk wannan dan ka cika more ka bauta wa Allah kawai shikenan haka kake zaman zaka tafi kawai haba ai ka zalunci kanka wannan ranar Allah ya baka dan ta amfane ka kai shuka tana buƙatar zafin rana da haske gangar jikinka tana buƙatar hasken rana in ka ɗauki awoyi kuma kana buƙatar hutu وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إن الله ya ga dama sai bar ranar nan ta tsaya haka kenan kai ta aiki ba hutu amma hikima ta ilahiyya sai ya kawo maka rana kai shanya ta buce kai amfani kasa ya buce tana shuka ka tana bukatar rana jikin ka yana bukatar rana fata ka tana bukatar rana kai aiki ka gaci kana bukatar ka tuba kayanka da kai dan sai dan kamfai sai Allah ya shigo da dare ya yi maka lullube ma komai da ka ja sakata ka kula gida sai ka zigidir sai dan wando ba haka bane ba inda babu ranar kana da damar wannan zigidir din ba za ka iya ba amma hikima ilahiyya sai ya kawo da ranar sai ya kawo duhu don kamar wannan duhu a ciki waɗansu mu'amala na sirri za ka yi kayanka ba haka bane ba yanzu kuma ka kwanta ka yi bacci jikinka ya toho gaba ta huta saboda wahalar da aka yi da menene da rana ba haka bane ba to yanzu duk wa'annan abun ka ta dauka kawai haka aka yi su kai tsaye su da ba ba za a tambaye ka ba ba za ka biya haraji ba kana nan talauci ya ishe ka Allah Allah kake damuna ta zo ka yi tamin ga irin ka ka gyara gona ka sa taki ruwan ba naka bane ba ba na babanka bane ba ba kuma ruwan tunubu bane ba ba haka bane ba balle a hana ka ruwan nan zai je ka gyara gona zai sauka ka je kai shuka gona ta kyau Allah Allah ma kake in yamman nan ta haka kai ziyara kana kallo kana jin daɗi shinkafa ce ko alkama ko masara ko gero ko dawa ba haka bane ba tana burge ka daga na ka samu wannan ruwan kana tinkaho gonar ka ce gonar ka ce na farko dai kai kasar ba taka bace ruwan ma ba naka bane kai kawai iyakacinka ka haƙa ka zuba waye kumbura kwayar waye fasa kwayar ya aka yi tabbugo ƙasa har ta zangarniya da baka san da wannan ba amma kana tankaho naka ne ka cashe ka kai go kasuwa ka sayar ka sa kudin aljihunka ka ci nama ka ci balangu ba haka bane ba duk wannan naka ne to ya kai dan uwa dan Allah kai tsoron Allah duk wannan sai ya zama kawai an yi shi ne kawai sasa kai ba hikima a ciki duk wannan sai ya zama ba hikima a ciki kawai sai Allah ya kyale ka ya maka wannan gatan ka ɗauki ran wanda kake so ka ɗauki ran raƙumi ka ɗauki ran saniya ka ɗauki ran lago ka ɗauki ran akuya ka ɗauki na kaza na tantabara na shila duka ka ɗauki ransu ka kashe ka cika kayan ka more mata allakum wal an'amikum duk da ka ji daɗi to kuma na sai zama su dufa kawai a'a to shine Allah ce afahasibtum annama khalaqnakum awsan wai kuna tsammanin haka muka ce ku ba tsari wa annakum ilaina la turja'u cewa ba ku da zuwa gare mu ba za ku dawo wa'ancan kayayyaki da muka baku kun riko mai kyau ma'ana kun amfana kun bauta mana mun ji da ku daɗi mun ba ku nama mun ba ku ruwa mun ba ku iska mun ba ku rana mun ba ku dare kun more kun ji daɗi kun fantama ba haka bane ba to kuna tsammanin ba za ku dawo zuwa gare mu ba shikenan kun ci bilis a'a Allah ce fata'alallahul malikul haq Allah ya ɗaukaka mamallakin mulki gaskiya mai gaskiya ko kuma ka ce gaskiya baki da la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu wani ubangiji sai shi kadai ubangijin al'arshi mai girma yanzu ka kowa sha bakan shi ruwa duk wannan abin da muke sai mun biya haraji harajin nan kuma sunful ne shine bautar Allah in ka bauta wa Allah to ka biya haraji ka biya harajin rana dare ruwan sama duwatsu iska wannan bishi ba bishi bace koriya ita kanta muna samun wata iskar a gurinta ba haka bane kawai dan kawai shikenan ba hikima Allah ya kawo bishi da hikima to ya kamata mu san wayannan abubuwa sai an tambaye mu wata rana sai na Abu Hurairah Allah kara masa yadda yunwa ta cin masa sai ya tafi gidan sayyidina Umar don neman fatawa ya ce wala ba fatawa nake nema ba kawai na yi haka ne don ya gaina yana ya fito min da abinci ya ce na gama fatawa ta na bara ya ce wala gidan nan yau haka aka tashi ba komai amma zo mu je gidan sai na ba bakare shi ba za a rasa ba da abu huraira da dan khattab aka tafi gidan sai na babakar suka furta masa ga halin da suke ciki sai ce nima haka take amma zo mu je gurin manzan Allah suka yi sallama da manzan Allah ya rasu duk ba mu ci abinci ku yunwa muke ci ya ce nima hakan take ya ce nima hakan take haka aka tashi gidan ba komai don Allah wannan ba zai baka tsoro ba ba zai firgita ka ba kai ka ci kwai ka ci kaza ka ci kilishi ka ci balangu ka ci naman ɗawisu ka sha madara ka sha yogurt ba haka bane ba amma ga waɗanda suka fi ka samu wannan ba sai manzala ce ku zo mu rintuma mu tafi gidan abu ayyub al-ansari kaga shi manzo Allah ba zai buga ba zai buga foul ba amma kaga abu hurairah ya buga foul sai na umar ya buga fawul sai na bakar ya buga fawul to shi wancan babban ai ba zai buga fawul ba ya ce ku zo mu tafi gidan abu ayyub ba ma yanan ina gona duk duniya ba a taɓa baki masu daraja irin wannan ba duk duniya kai ta mahaukaci kai ka ba kai ka ba ta baki a duniya irin wannan bakin ba a ce manzan Allah Abubakar Umar Abu Huraira in ka samu wannan bakin ai ka gama su sauka a gidanka ma kadai ka samu albarka kuna gani fa manzan Allah yana dan jariri fa amma ta ce tana ɗaukar shi tana sanya shi akan cinyarta ta ji daban dan jariri ne fa sannan a hijirar da suka yi sun biya ta wata kaima wata riga ta umu ma'abar suka shiga neman nono da caddi sun tafi kiwo sai wannan mara lafiyar ikkis ganyar rasulullah ce ba mu ita ya shafa hantsar ya kada kura ya ce a tatsa suka tatsa iyasansu ita ma mata gidan ta tatsa iyasanta mai gida yana zuwa ga gida ya canza me ya faru ku karanta wannan baitin wakar ku ga irin karama irin ta manzan Allah duk ma kafin ya zama annabin ma kenan sai da gidanta ya zama na daban to ina kuma a ce yana matsayin annabin bukata ta kawo shi gidanka ga babban wazirinsa na ɗaya ga wazirinsa na biyu ga mai dafa musu baya kuma eh aka yanka rago aka bankare aka gasa manzo Allah ya ci karfata aka ci nama baki yayi maiko ga tulun kuma ruwan sanyi manzo Allah suka sha sai manzo Allah ce thumma la tusalunna yawma idan anin na'im yace wallahi wannan ni'imar da muka ci sai Allah ya tambaye mu mai makai na godiyar Allah a kanta to kai ma wallahi ka shirya tambaya sai Allah ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya wannan ni'imomi da ya kawo mana ya hore mana mai makai mai makai na gode a Allah mai makai a Allah mai kai wannan ranar baka taba tashi ka same ta babu ita ba ko ba haka bane ba kullun suna aikin su amma kai ne baka naka kai ne kullun ai ta maka wa'azi a maka na karamar hukuma a maka na jiha a maka na ƙasa a maka na duniya duk baka ji wani iri ne kai ku ba mu Allah Allah ka kiyashe mu to shine cewa man yad'u ma Allah ilahan akhara duk wanda ya bauta wa Allah da wani Allah daban shi yasa Allah ya ce ana aghna shuraka'u an shirki faman ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu yace ni ne na fi kowa wadatuwa ga barin ai tarayya da ni duk wanda ya tarayya da ni na basa kuma na ba aikin shi ba da san shi to shi yasa yake cewa shi yasa yake cewa muman yad'u ma Allah duk wanda ya kira Allah da wani Allah ko ya bautawa Allah da wani la burhana lahu kaga irin magana ta Allah dama kana da wani burhan ne kana da wata hujja ka bautawa Allah da wani Allah Allah ce fa inna ma hisabuhu inda rabbih wannan wanda ya tarayya da wani Allah da Allah hisabinsa hukuncinsa yana gurin ubangijinsa shi kuma Allah la yuflihul kafiruna duk kafiri ba shi da rabu a gurin ubangiji shi yasa kafiri iya labansa yake ci lokacin da sai da Umar Allah ya kara masa yadda wani matsala ta kai shi ɗakin manzon Allah ya kalli sulfin ɗakin manzon Allah har rana ake hangowa yace ya rasulullah me yasa ba za ka roki Allah ba ka kalli farisa da rumawa Allah ya yarwata musu ba za ka roki Allah ya yarwata maka ba sai ce Umar a shaharin da baka imani ba yace wa'ancan al'umma arzikin su ne Allah ya gaggauta musu da shi na lahira suke ci a nan gurin mu ma so kake Allah ya mana haka yace a inna yace ma'ana arishun ka arish Musa innama ana karakibun istazalla ta hata shajara yushaku an yarta hilana ya ce a aune kuma irin fata kawai shaf shaf kamar irin ta annan musa ya ce aini kamar matafiyi ne na gaji nake hutawa a guri ya ce hutun ma na kusan tafiya to ina ne ina wani gine-gine a duniyan nan kan bare ka je ka ga wani gine-ginen la hawla wala wallahi mutane ba aka sani mahaukata ne Allah ire-iren wannan gidan mahaukata ne su kai da makwancinka kabari inda kare yake haushi da mushe kai za ka zo kana gida gina bila kai ka ce cikinka gwalagwalai ne da azurfa da amma kashi ne da hanci riɓewa kuma za ka yi amma ka gina gida malam kamar a aljanna kuma ka hau da shekara hamsin wannan ba hauka a ciki wallahi akwai hauka wallahi akwai hauka duk in mutum na tana lahira wallahi ba zai irin wannan gidan ba ai shi yasa manzon Allah yake cewa yakthuru min zikri hazimul ladzat ku yawaita ambatan mutuwa saboda yawan ambatan mutuwa alamar imani ce domin in kana tuna mutuwa zaka ke rage buri in ka ce motar miliyan karakta kai akwai mutuwa shi yasa wani ya mutu ake taiban shi manzo Allah ya ce hal kana yakthuru min zikri hazimul ladzat manzala ce lokacin yana raye yana yawan ambatan mutuwa suka ce a'a manzala ce to ai ma zahaba sahibukum dan uwan naku bai kai inda kuke kai shi ba shi yasa yawan ambatan mutuwa alamar imani ce ga Allah domin in kana yawan ambatan mutuwa zaka ke rage buri a rayuwarka za kuma ka ke takarar to Allah ka mana gamdakatar Allah ya ce ka ce wa qur rabbi ghfir warham manzan Allah fa da kanshi manzan rahama fa Allah ce ka ce Allah ka gafarta mini Allah ka ji kaina idan manzan Allah yana cewa Allah ya gafarta masa ya ji kansa ina ne da ina kai karan kada miya ba haka bane ba idan wanda la yantiqu anil hawa inna fatahna laka fatahan mubina wa kana quluqul qur'an amma an ce ya faɗi wannan kalma ina ne ina kai Allah ya ce wa anta khairur rahimin ka ce ya ubangiji kai ne fi alkhairin masjidin kan bayan shi Allah ka ji kanmu shi yasa ba abin da ya kamata illa kullum muke takalantsar mu rayuwar nan a sannu ina wani ina wani ina wani ina wani ina wani yadda aka gama da su kai ma fa aka za a gama da kai kuma wannan tsayuwar lahira tana nan fa ba makawa fa sai mun je Allah ka sa mu tafi a sa'a amin san takaita anan saboda lokaci abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fi mana Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka dora su akan makiyansu Isra'ilawa da kawayensu baki daya Allah ka taimaki musulunci a duk inda yake ya ubangiji Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamu baki daya Allah marasa lafiyarmu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya arama mu yana fama da mara shi ma Allah ya ba shi lafiya sa ka fara ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله